cewa shehu zarro allah ya ƙara masa yadda ya faɗa a cikin littafinsa ta asisul ƙawa'id
لا يمكن بالفهم لا يقضي بجريانه في الخصوص shehu zarro yake cewa ba bayar da hukunci a cikin abin da yake gamamme to wannan baya hukunta gudanar wannan hukuncin a cikin abin da yake keɓantacce ka ba da hukunci a cikin abin da yake gamamme to baya hukunta gudanarsa a cikin abin da yake keɓantacce abin da yake nufi a nan da yawa akwai nasusun shari'a wa'inda za su zo su kaga sun yi ɗalaƙin hukunci an game da hukunci ga baki daya amma a can kuma akwai wani abu da yake keɓance wani abu daga cikinsa tun da yana magana akan zikiri ne za ka samu nasoshi na shari'a waɗanda suke magana akan zikiri yin zikiri a ɓoye wani sai sakandare ce to ai ga abin da ya fara sai ga ya sakandanta akan wannan cewa an kai zikiri da ƙarfi sai ga yana inkarin wannan abin yana kore wannan abin to kan yayi inkari abin da zai inkarin a kansa duk an san shi kaga shi zaruku ne ba yace abin da zai inkarin an san shi rashin fahimtar ilimi ne ko yawa kamar faɗin Allah ya wala ta ja'al yadaka magululatin ila unqika kada ka sanya hannayenka abin kukuncewa zuwa wuyayenka ma'ana ka rige kam kai baka baruwa da'iman kau hannunka kuma sai Allah ce wala ta basulaha kullal basari kan kuma ka bude ta dukkanin budawa kullun kai ta bayarwa duka ƙara abin da yake hannunka kai almubazzaranci kuma sai aka hana wannan to amma kaga wannan nassin badda irin sai da na abubakar ake nufi shi sai na abubakar da ya ɗauko dukiyarsa ga baki dai sai ba da ita ga manzan Allah komai bai rage ba ko iyalinsa da zai bi manzan Allah ya jira wannan ɗinsa an ce jarinsa dirhami wajen dubu arba'in ne amma dirhami ɗaya bai ɗauko ya bawa sai da aisha ga wannan kudin ga cin abinci wani kudin kaza a ga baki ɗaya ɗauko ya tafi ya manzan Allah da shi ya bi manzan Allah da shi kaga wancan ga kuma wancan faɗin an ce kada kuma ka miƙa ga baki ɗaya to kaga nan ya hassasa shi yawa to irin irin wannan akwai su irin wannan da yawa a cikin shari'a to نعم فهتجد fahadija sai aka buƙatu الحاصل دليل a cikin abin da yake keɓantacce
بخصوة saboda wani dalili da yake keɓance shi da har zai keɓanta da shi wa min zalika yana daga cikin abin da yake an buƙatu shi keɓantacce ne saboda wani dalili sai ce a jihar da zikirwar du'a'i daga murya da yin zikiri da kuma daga murya da addu'a akwai nasosi tabbas sun zo cewa ya nuna a ɓoye da yin zikiri a ɓoye garin da addu'a kama kaga idan ka duba yana nan a jisan abu hurera da ya kawo cikin buhari yake cewa kanar yake cewa yake cewa shugaba sallallahu sallama baya daga hannayensa sama haka abu hurera ya ce illa fil istisqa'i sai za a yi addu'ar roƙon ruwa a cikin istiskai shi ne ce a nan ne shugaba yake ɗaga hannayensa hatta yura bayadu ibdaihi har sai an ga hasken nan hammatarsa alaihi salatu wassalam an ga hasken nan wajen annan nabi salkana la yarfa'u la yarfa'u yadaihi illa fil istiskai shugaba baya ɗaga hannayensa in zai yi addu'a ya ɗaga su sama illa fil istisqa'i sai za a roƙon ruwa to yawanci kuma za ga akan wannan hadisi da yawa na zo na da jama'a an kawo fatawa akan wannan za ga jama'a da yawa in ka daga hannu kana addu'a sai ga wannan hadisin za su kawo ma ai ga abin da abu hurera yake ya ce abu hurera kuma ya zo ya karɓi musulunci a shekara haibara daga nan shekara hudu shugaba alaihi salatu wassalam a koma da ubangiji kuma ga baki ɗaya abu hurera tun daga lokacin haibara bai rabu da manzan allah ba komai da shi ake daga baya kuma ga abin da ya zantar manzan allah layar faɗo dai fi du'a'i addu'a ma yi ce in dai shugaba zai yi addu'a ba ya ɗage hannunsa saboda me za ku zo kuna addu'a ku ɗage hannayensa saboda wannan nassin kawai sai ya zo sai ya ce a'a kawai in kun yi addu'a kun yi bid'a to bai sani ba ne yawwa bai san cewa kuma yadda ya kawo wannan a cikin buharin a cikin buhari in ya duba can cikin kitabul magazi ina da tan ko kula da wajen ne ba a yi sanda shugaba sallallahu alaihi wasallam aka je aka yi yakin aka yi hunainu bayan an dawo akwai inda shugaba sallallahu alaihi wasallam akwai dan uwan abu musa al-ash'ari shugaba ya aika shi hayye shahada a wannan aikin da manzon Allah ya masa da aka dawo aka sanar cewa yayi shahada shugaba daga hannunsa sama yayi yayi addu'a Allahumma aghfir li abi ubayd Allahumma aghfir yace ya daga hannayensa ne hatta hashe da aka ga hasken hammatarsa alayhi salatu wassalam kaga can sai a ce ma baya yi to nan kuma ga hadisi ingantacce ya nuna shugaba yayi to kaga wanda bai ga wancan ba yana budewa da ya kira mutane wacce an fi haddace gurin inkarin to sai zo ta inkari ya ce kuna daga hannu kuna addu'a manzon Allah bai ba sai ka ce to ai Abu Huraira ya faɗi sanin sani shi kuma wancan Abu Musul Ashari shi ma kuma ga nasa ya kawo cewa ba istisqa'in dan ba manzon Allah ya daga hannayensa to haka yake dan kakka ga wannan soshi akan yin zikiri a ɓoye ka ce to ai daga murya da zikiri bai yi ba duk nasosin da aka kawo ma duk ga sanan hadisai na'am gashi wa zikr rabbaka tadarruan wa khiyatan ko wa dunal jahri min alqawli na'am
ودليله من ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منه yake cewa dalilinsa man zakara ni fi mala'in zakartahu fi mala'in khairun minhu
نعم. وكيلا kaga wannan kuwa abu ne wanda yake keɓantacce min adillatihi ka zikirukum aba akum aw ashadda zikira
وقال ابن عباس fazkurullah kama a cikin bakara ne ku da yake cewa ku ta ambat ku ta ambat da can in sun zo nan zaman mina abin da ake alfaharere ne ya suke yi wanne tashi ni ne dan wane ni dan wane ne jikan wane wanne tashi ni dan wane da, da musulunci ya zo sai ya bata wannan abin da suke aka ce yanzu Allah za ku ambata ka zikrukum aba'akum kamar yadda da can kuke ambatin iyayenku au ashad da zikira ko kuma ku- mafi tsananin ma yadda kuke yin wannan ambatan iyayen naku haku za ku zo kuna ambatan Allah kaga in sun zo suna ambatan iyayen nasu ai da karfi suke yi ko kowa yana alfahari sai aka ce to yanzu zikirin Allah za ku mai da gurbin sa
وقال ابن عباس Abdullahi bin Abbas yake cewa ما كنت أعرف انصراف الناس من الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالذكر warwahul Bukhari Imam Bukhari ta dashi Ibn Abbas yake cewa ma kuntu arifu insirafan nasi ni ba na son sallamewar mutane daga sallah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba na sanin cewa an yi sallama da suka sallama illa bi zikiri sai da zikiri sai an ji suna daga murya sahabbai Allahu akbar Allahu akbar suna la ilaha illallah la tunda shi Abdullahi bin Abbas ka san lokaci yana da kananan shekaru kuma a gidan shugaba sallallahu alaihi wasallam akwai goggonsa sai da sai da tana maimunatu to yawanci yana ɗakinta yana zaune ta inda yake ganewa idan da sallah in ya dinga jiyo kababbari ya dinga jiyo kababbarin sahabbai haka zai dinga jijjiyo su yana cikin ɗakin sayyada maimunatu amma yana jiyo kababbari an san kuma inda ɗakin sai ita sayyada maimunatu yake ko na'am mu je.
والجار في الذكر نعم في ذكر الإيد ga kuma bayyana da zikiri a cikin lokacin idi game da shi ma mun yi shi a bukhari kaga yake cewa da abu huraira da abdullahi bin umara idan aka ce a wannan kwanaki goma nan sun shigo suna yawo ne a kasuwanni ko ina suna daga murya suna zikiri yukabbirani wai kabbirun nasu bi takbiri ma daga murya suke har kasuwa suke bi amma da ka zo an ji ka kana bin kasuwa kana zikiri sai a ce ka zo da bid'a mutum kaga sai ya jefa kansa cikin wata halakar da bai sani ba kana cewa mai daga murya da zikiri ka faɗi magana a kansa to ibn umara da abu huraira su ma aikinsu ne wannan kasuwa suke yawo nan suna yawo suna zikiri
نعم نعم wal jahar fi wal fi duk da kuma daga murya wanda kenan yana magana daga murya a cikin zikirin da ake na idi a bayan salloli irin wanda ake kamar musamman ranar in aka yi babban sallah kwana uku nan da ake ana kaban bari kaga ana daga murya da wannan
na'am wa bisujudi da kuma kafa dukkan inda wata kafa take nan ma a hada a dinga yin zikiri
wa bil asfari da cikin halin tafiye-tafiye nan ma zikiri ake sabai suna tafiya zikiri suke yadda nan kaga maulanmu radiyallahu ta'ala nun ana tafiya shi ba abin da ake in ba zikiri ba mun jajje daga nan har dugur da shi tun da muka shiga mota ba a yi shiru ba la ilaha illallah muhammadu rasulullah ake yi la ilaha illallah muhammadu rasulullah ita ba abin da ake yi in ba ita ba
hatta qala alayhi salatu wassalam na'am arba'u ala anfusikum la tadquna asamma wala ga'iba har wata loka a cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari ko wanda s- a ingantaccen hadisi ne sun to shugaba yana tafiya suna ta zikirin suna ta kasan shi ba shugaba ba ba wai bin bayan shugaba suke ban yana tafiya yawa ba mun karanta kwana cikin Ibn Majah ba wala yu wala yuwaqqu aqibahu rajulani mun karanta shi kwa- ko wannan satin yace mutum biyu ba sa take wa shugaba baya ai shi shugaba ba kuma kowa bane alayhi salatu wassalam a in zai tafiya sai dai ku shige gaba bayan mala'iku ne suke suke suke dafa mar a baya alayhi salatu wassalam sai ya ce sahabbai su yi gaba shi yana baya kuma mala'iku kuma su jibrilu su mika ilu daman bayinsa ne su ma kuma sai su to kuma su biyo su biyo bayansa alayhi salatu wassalam to sun to ne an a tafiya haibara ne ana ta zikiri ana ta zikiri wace arba'u ala anfusikum kaga in ka kula da nassin ba wai hana su yi ba ba wai ku daina daga murya yace ba ku tausasa wa kawunanku kamar tausasa musu ake ku tausasa wa kawunanku ai la ta dukuna a samma wala gaiban ai ku ba kurma kuke kira ba wa- ba kuma wanda yake fadakakke ba wanda baya nan ba ba shi kuke kira ba Allah yana nan hadiran huwa maku aina ma kuntum ku tausasa wa kawunan ku kwanaki wasu yan uwa su- cikin sha abin da suka yi mun waya wai an hana su daga murya da zikiri an zo an ce abu ne babu kyau na ce na wanda ya hana kuɗin ku ku ba ni wayar ku haɗa ni da suka haɗa ni da shi abin da ya kawo mu wannan hadisin ya kawo mu ai ka sun ga wannan hadisin akan me za ku dinga saba ku kuma kun ce masu masu ma- masu bin shari'a ne na ce to fassara mun hadisin so nake ka fassara mu ya fara ya fara na ce to ka saurari abin a cikin hadisin akwai da aka ce a daga- a daina daga murya da zikiri irba'u ala anfusikum yace ku tausasa wa kawunanku to ni ma ka gaya zakire su tautas- tausasa wa kawunansu na ce ba wai a daina zikiri ba kuma na kawo masa jihar da zikiri barkatan hadisai kuma sun yi shuru yawwa to don haka a daga murya a zikiri sunna ce ta manzon Allah a daga murya aiki ne na sahabban annabi yasa za kullum yi wazifa ne ta daga murya muna zikiri sharaɗin ta ma a yi ta a bayyane in dai cikin jam'i ne ranar juma'a mu haɗu mu ta zikiri mu ta zikiri in karatun alkur'ani ne an haɗu yan uwa dinga daga murya ana yi na'am farjahar annabi alayhi salatu wassalam bi azkarin shi mu'ayyana ne yake cewa a- a cikin abu dawud a jahiri bil qur'ani kal jahiri bis sadaqati wal musirri bil qur'ani kal musirri bis sadaqati au kama qala mai bayyanawa da karatun alqur'ani ya dinga yi a fili kamar wanda ya zo bayyana da sadaka ne in tubdi sadaqati fa ni in mahi wa in tufu wa tutu hal faqara fa huwa khairul lakum idan kun daga murya da zikiri madalla Allah ya yabi wannan amma wa in tu- wa in tufuwa idan kuka ɓoye ko ko ba da ita sirran to fa shi ya fi alkhairi to da haka kai ma in ka daga murya da zikiri madalla idan ka ɓoye yayi shi ne mafifici ga wanda in ya- in ya bayyana din ya ga nafsinsa za ta shigo ciki to yanzu ina daga naf- ina nafsu ma a cikin daga murya da zikiri ai ba nafsu ko abin da in kai mahaukaci za a ce ma yanzu kana daga murya da zikiri sai a ce ma mahaukaci ma ai kaga babu nafsu a ciki ko alhamdulillah